أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ فذري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah kamar yadda aka gani a rubutuna saƙo ne nake son isarwa zuwa ga mai martaba uban al'umma adalin sarki a sarkin katsina dr abdulmumin kabir usman allah ya kare shi da lafiya allah ya kara masa imani da kuma kira ga mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina da mai girma daraktan ss na jihar katsina da mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari da malaman addini da shugabannin kungiyoyin addini da sauran dukkan masu ruwa da tsaki akan jagorancin al'umma da kawo adalci da daidaito a tsakanin al'umma na jihar katsina gabaki daya wannan kira ina yin shi ne akan abin da yake faruwa a karamar hukumar rimi a cikin garin rimi na jihar katsina kuma wanda yake a karkashin masarautar katsina akwai wata waƙiya da take faruwa yanzu haka a cikin garin rimi wanda ƙauren katsina hakimin rimi ɗaya daga cikin 'yan majalisar sarkin katsina yake amfani ko yake so ya yi amfani da kasancewar shi uban ƙasa uban al'umma wanda aka zaunar da shi don ya yi adalci ga al'umma ya amshi haƙƙi daga mai haƙƙi ko daga wanda aka zalunta ya ba mai haƙƙi ba ya anshi haƙƙi daga mai haƙƙi ba ya zalunce shi ya bai ma wani wannan shi ne aikin shi sannan ina so in tunatar da mai girma ƙauren katsina hakimin rimi ya sani cewa dukkan abin da ya yi a wannan mulkin nashi Allah tabaraka wata'ala zai tsayar da shi ya tambaye shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Allah tabaraka wata'ala da ya aje shugabanni ya aje su ne don su jagoranci al'umma cikin adalci kuma ya yi musu umarni da su da dukkan sauran bayi ga baki ɗaya a duk inda ka samu kanka shine ya umarce ka da ka mai da amana zuwa ga mai ita inna Allah ya amurkum an tu'addu lamanati ila ahliha saboda haka mai girma kauran ka suna hakimin rimi ina tunatar da kai Allah ina tunatar da kai amana ina tunatar da kai lahira da tsayuwarka gaban Allah tabaraka wata'ala da hisabi da zai yi maka akan yadda ka jagoranci al'umma a wannan dan tsakanin mutane suna ta yin magana a social media ana yada wata takarda da hoton masallacin juma'a ana magana akan abin da yake faruwa a ribi to na bibi wannan matsala daga ma'abota abin nake so zan yi kira na farko zan fayyace wa al'umma abin da yake faruwa a garin Rimi ina da haƙƙin in yi magana akan abin da ke faruwa a garin Rimi saboda dalilai kamar haka dalili na farko addinin musulunci ne abin ya shafa kuma ni musulmi ne alhamdulillah dalili na biyu in particular yan uwanmu ne musulmi yan dariƙar tijjaniya alhamdulillah ne musulmi ne ɗan dariƙar tijjaniya dalili na uku abin da yake faruwa a jihar Katsina yake faruwa ni dan jihar Katsina ne bayan kasancewa ta dan Najeriya kuma abin yana faruwa a Najeriya dalili na gaba walillahi alhamd ina da dama in isar da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala in tunatar da al'umma cikin adalci cewa su yi adalci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da taballighu anni walau ayatan da kuma fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa nadara Allah mri'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha fa wa'aha wa addaha kama sami'aha da kuma fadar manzon Allah da kuma fadar a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duk da kasancewarsa hadisi ne wanda malamai suna maganganu akan ingancin shi a isnadi idza zaharatil fitnatu wa sakatal alimu fa alayhi la'natullahi wan nas ajma'in aw kama qala so wajibi ne idan an ga irin wannan ai magana da fadar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' bi qalbihi wa dhalika adhafu iman so waɗannan dalilai yasa zan magana na farko zan faɗa wa al'umma gaskiyar abin da yake faruwa a rimi na biyu zan yi kira ga shugabanni su shiga wannan lamarin abin da yake faruwa a rimi akan wannan masallacin kafin haka akwai masallacin juma'a wanda a na kofar mai girma hakimi ƙauren katsina wato masallacin juma'a na fada wanda wannan masallaci masallaci ne na dukkan al'ummar musulmi a ƙa'ida duk abin da ya shafi ibadu ana yi a masallaci a yi sallah a yi zikiri wanda daman amfanin gina masallaci don a yi sallah da zikiri innama bunyatul masajid lil zikri was sala dan kar wani ya ce maka ai sallar nan ita ce zikiri shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sallar ya faɗi zikirin ya rarraba su da an ambaci ɗaya daga ciki sai a ce duk biyun ake nufi da an ambaci in biyu ake nufi wato tana cikin kalmomin da izajtama iftaraka wa izaftaraka ijtama'a idan aka ce azzikr was sala to zikiri daban sallah daban idan aka ambaci ɗaya daga ciki kana iya cewa to duk biyun ake nufi in an raba su to kowanne in an haɗa su suna rabuwa in an raba su suna haɗuwa saboda sallah zikiri ne wa qimis salata li zikri to amma tunda annabi ce innama buniyatul masajidu li zikri was sala to yana nufin zikirin da sallar kowanne akan ma'anan shi sannan alqur'ani ya gaya mana fi biyutin azna Allah an turfa wazkar fi hasmuhu yusabbihu fi abil gudu la sali rijal la tulihim tijaratun wa la bai'un an zikrillahi wa iqamis sala to da haka zikiri a masallaci abin da Allah ya umarni daman ya ce an gina masallaci dan ayi zikiri dan ayi sallah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salah har ma alqur'ani yake ce duk azzalimai babu azzalimi kamar wanda yake hana ayi zikiri a masallaci wa man zalamu mimman mana a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim dukkan azzalimi ba azzalimin da yake wanda yake hana ayi zikiri a masallaci wannan duk wanda yake hana zikiri a masallaci to hukuncin shine a firgita shi a tsorata shi zabbai ma ishin shiga masallacin sai na mai halin tsoro ulaika ma kana ma kana wa yadkhulu Allah khaifi law fi dina fazil duk mai hana ayi zikiri a masallaci tun duniya Allah zai tabar da shi yana da tabewa a duniya so da haka a duk inda kaga masallaci za a yi zikiri za a yi sallah so da haka wannan masallaci na kofar fada shi ƙauren katsina sai ya hana a yi wazifa a masallaci to masallaci kofar gidan shi yake kuma yana da iko akan wannan mutanenmu suka haƙura suka dena ba a wazifa ba a zikirin juma'a ba a komai ɗaya kenan limamin da yake jagorantar sallah a wannan masallacin wani lokaci ya samu rashin lafiya an kai shi asibiti sai ya ba da ɗanshi a matsayin wanda zai ci gaba da ba da sallar juma'a mai girma ƙauren katsina sai ce ai limanci ba gado ba ne saboda sai ya hana ɗanshi ɗan limamin sunan shi malam ahmad sai ya hana ɗan limamin ya je ya ba da sallah a masallacin kofar fada ya ce wai limanci ba gado ba ne amma mun sani masallatai da yawa a ƙasar hausa kamar yadda shi ma sarautar da yake ai jagoranci ne yake na addini ai sarakin gargajiya duk inda gansu jagorori ne na addini a inda suke to amma if shi ma gadon ta yi kuma shi ma yana nan yana jira in ya mutu ɗan shi ya gaje shi dan me zai ce limanci ba gado bane ranka ya daɗe ka sani cewa yadda kake gadar sarauta kuma kake hankoran ɗanka ya gaje ta haka a ƙasar hausa aka saba limaman juma'a gada suka yi su ma 'ya'yansu za su gaje su amma ka zo ka ce wai limancin juma'a ba gado bane da ya kamata idan ka ce limancin juma'a ba gado bane sai ka hada da rawanin ka ce kamar yadda ni ma na rawanin ba gada ba gado bane to sai a diba a ga idan ka haushi da gado sai ka sauka sai a duk wanda yafi ka cancanta sai a dora idan kuma ba haka ba sai a ce to shikenan a rubuta aje duk ranar da ka mutu ba za a ba danka sarautan kauren ka tsina ba saboda ba gado bane amma ka ce limanci ba gado bane amma kai ka yadda sarautan ka gado ne ka gada kuma zaka gadar ga na bayan ka wannan zalunci ne ranka dade wannan zalunci ne in ka yarda sarautan ka gado ne ka gada zaka gadar ka bar abin da aka iske a kasar Hausa na gadar da limanci amma ka ce ba haka ba al'umman mu dan son zaman lafiya suka haƙura suka ƙyale wannan masallaci ka ɗauko ɗan izala ka ba shi wannan masallacin na ƙofar fada shi ne malam wasilu limamin fada yanzu malam wasil ɗan izala ne ka ɗauke shi ka ba shi wannan masallacin mutanenmu suka haƙura suka bari ba su ja ba ana nan sai mutanenmu a suka yi ƙoƙari ƙarƙashin a tsohon SA na ɗariƙa na jihar Katsina suka haɗu da sauran 'yan uwa 'yan ɗariƙa suka jiyo labarin cewa akwai wasu ƙungiyoyi na larabawa da suke zuwa suna gina masallatai gudunmuwa ga al'umma akwai aminin shi wannan SA ɗin tsohon SA na ɗariƙa na jihar Katsina na gwamna shine MD na Kasroma sunan shi Alhaji Siraja Yazid Abukur. Alhaji Siraja ya samu labarin wannan kungiya da abin da suke na gina masallaci yana da alaka da su. Sai ya yi magana da shi wannan aminin nashi. Ya ce masa ko kuna da buƙatar a gina muku masallaci a garinku? Ya ce muna da akwai. Sai ya yi magana da waɗannan kungiya da suke gina masallaci wannan kungiyar ta larabawa wannan foundation din na larabawa suka zo garin rimi suka ce to mu ba ma sayan fili amma idan an samu fili kuna da fili za mu gina muku so da haka waɗannan bayan Allah suka zo suka fara tunanin inda za su sai fili suka nema a wani wuri waɗannan foundation suka ce nan bai ba suka sake nema suka ce nan bai ba har aka zo kan wani fili suka ce to nan yayi yadda za su iya gina masallaci filin nan na wani bawan Allah ne har ya riga yayi tsara yadda zai wata masana'anta a wurin har ya zo da yayi magana da waɗanda za su su masa bohol za a fara aikin gina wata masana'anta a wurin amma suka nemi alhurman mai filin cewa yayi hakuri ya sayar musu suka nema da yake ba zai sayar ba sai da aka nemi al'umma suka je suka ta bashi hakuri ya hakuri yace zai sayar ya haƙuri yake zai sayar abin da yace zai sai da fili naira dubu ɗari biyar rabin miliyan ba su da wannan kuɗin wannan bawan Allah alaihi siraje zi abukur shi ya cika musu a jihun shi suka haɗa abin da gare su suka saya yan ɗariƙar rimi ku ji ni da kyau yan ɗariƙar rimi suka sai fili wannan foundation ɗin suka zo rimi suka ce za su gina masallaci da suka zo za su gina masallaci ina so ƴan uwa su bi ni sosai su ji me nake faɗa su fahimci adalcin da ke ciki da suka zo za su gina masallaci shi wannan tsohon SA na ɗariƙa na mai girma gwamnan Katsina shi ya ba su gidan da suka zauna gidan shi nashi yana da wani gida da ya gina wani a self content ya ba waɗannan maginan injiniyoyin suka zo suka zauna za su yi ginin masallaci kwanansu talatin da wani abu a gidan shi a zaune suna aikin masallaci suka yi suka ƙare da suka yi suka ƙare sun gina wa 'yan ɗariƙa masallaci kuma 'yan ɗariƙa suka sai filinsu da kuɗinsu daga ƙarshe hakimi sai ya nemi wannan foundation wannan injiniyoyi ya ce idan sun gama ku bani mabuɗin tun da ni ne uban ƙasa zan zo in bayar da wannan mabuɗin ga 'yan ɗariƙa da suka gama suka ɗauki mabuɗin masallaci suka bashi ashe abin da hakim yake nufi yana shiri zai ba mutane shi 'yan izala daga ƙarshe ya zo ya yi tunanin zai ba 'yan izala masallaci sai ya yi magana da md saboda ya san md ta hanyar shi aka gina masallaci md na kasaroma wato alin saraja abukur ya neme shi cewa ina neman izinin ka zan ba 'yan izala masallacin wannan da aka gina sai ce a ranka daɗe ba haka muka yi ba mutanen nan su suka ce filinsu kuma mun riga mun yi da su cewa masallaci nasu ne masallaci nasu ne so da haka abin da nake roƙo ga mai girma hakimi idan yan izala suna da buƙatar masallaci a rimi su ba da fili ni in zo in gina musu bakin gwargwadon abin da zan iya yi amma wannan kan ba zai yi ba a gaban majalisa a gaban malamai da sauran jama'a suka yi haka da shi mai girma alhaji siraja abukur cewa masallaci na yan ɗariƙa ne su suka sai filinsu kuma su aka ginawa so da haka mai girman hakimi in kana son baiwa in izala masallaci ka yi haƙuri ka ba da fili ni in zo in gina musu dan Allah an nemi adalci ko ba a nema ba an nema hakim ya ce to za a yi haka aka tafi bayan an tafi kwatsam kawai sai aka ji labarin sanarwa a masallatai cewa ranar wata asabar za a zo a buɗe masallaci hakimi ya ba yan izala masallaci asabar mutanenmu suka je suka bincika kafin asabar suka tabbatar da wannan maganar haka ne ranar asabar da safe suka je suka yi zaman dirsha a bakin masallaci wannan ya hana a zo a yi naɗin limami a ba ɗan izala masallacinmu namu da hakim yake son ya kwace wanda ma har ya kwace ya ba ɗan izala to daga baya sai hakimi da ga haka sai kulle masallaci ya ce to duka ma an fasa buɗewa mutanenmu sai suka zo suka bude masallaci suka ci gaba da sallah da ibada ta wazifa da karantarwa aka zo aka kwashe su hakimi yayi karan su wurin kwamishinan yan sanda na jihar Katsina kwamishinan yan sanda ya kirawo su ya aka ya aka aka mai da bayani sai ce yan dariƙa laifin ku balle masallaci da kuka yi bayan an rufe to amma kuma mafi girman laifi shine kokarin kwacewa da aka yi daga hannunku kwamishina ya yi shari'a ta adalci so da haka ya sasinta ya ce aje a bayan ɗariƙa masallaci ‘yan ɗariƙa hakimi da ya tashi sai ɗauko wannan ɗan tsohon limamin malam ahmad sai ya ce ga shi dam kuma malam ahmad ɗan tsohon limamin nan da shi ne liman ya ce ya je ya wakilce shi ci gaba da ba da sallah hakimi ya kiya ya ce bai yadda ba ai limanci ba gado bane malam ahmad damu shi ke wa'azi a masallacin fada ya dauko shi ce to shi ya ba masallacin wannan alhali waɗanda suka gina masallacin ba a ma tambaye su waye limamin su ba ba a tambaye su zabin su ba hakimi ya nada musu malam ahmad suka ce sam'an wada'atan dan a zauna lafiya suka bar malam ahmad ya zama limamin juma'a an fahimta aka zo aka bude masallaci aka fara sallah aka fara wazifa ana zikirin juma'a hakimi bai jiya ji ba ya aiko 'yan sanda da dogarai ya ce kar a ƙara wazifa a wannan masallacin kar a ƙara zikirin juma'a a wannan masallacin don Allah jama'a ku biyo ni da kyau menene ruwan hakimi da wannan masallacin tukunna amma ya zo ya yi doka kar a ƙara wazifa kar a ƙara zikirin juma'a mutanenmu domin biyayya suka yadda suka dena wazifa suka dena zikirin juma'a la ilaha illallah la ilaha illallah ka ji biyayyar da muke wa shugabannin mu suka yadda suka dena akwai ladanin masallacin a malam ayuba shi kuma duk bayan la'asar yakan zauna ba lasfika ke sa ba masallacin yakan zauna a cikin masallaci ya karantar da littattafan musulunci littattafan fikihun musulunci kamar irin su ahalari da sauran littattafai ga ɗaliban ilimi a masallacinmu namu ladaninmu ya zauna yana karantar da littattafai ba ma a lasifika ba amma shekaran jiyan nan hakimi ya aika wannan limamin yanzu nashi na masallacin kofar fada ɗan izalan nan malam wasilu tare da rakiyar dogarai shekaran jiya bayan magriba ya ce hakimi ya aiko shi yace wannan masallacin banda sallah bai yarda a yi komai ba so da haka karatun da malam ayyuba yake yi an yi banin din shi sallah kawai hakim yarda yi wannan masallacin kaji ya hana wazifa an hannu ya hana zikirin juma'a an hana masallacin da ba nashi bai ba da taro gudun gudun ginawa ba su suka sai filin su bayan Allah suka gina musu amma ya hana wazifa aka hannu aka zauna aka kyale shi ya hana zikirin juma'a aka hannu yanzu shekaran je ya aika malam wasul dan izala tare da rakiyan dogarai yace kar a ƙara karantar da kowane littafi a wannan masallacin malam ayuba da yake karantarwa ya dena hakim yayi bani ya haramta suka haƙura bai ji ya ji ba yanzu maganan da ake yi maganan da nake da ku mutanenmu sun ce to tunda a wannan masallacin ma again hakimi ya hana wazifa da zikirin juma'a sun hannu to yanzu suna nan sun samu wasu wani filin again za su gina zawiya wanda za su je su ci gaba da wazifa da zikirin juma'a da sauran ibadu da karantarwa tunda wannan ma ya hana kofar fada an hannu sun zo sun sai filin su an gina musu ya biyo ya hana an hannu yanzu again suna neman sake gina wani kokarin da suke na sake gina wani hakimi ya kwashe su har wa yau ya je ya kai wa 'yan sanda aka ci mutuncinsu aka ce wai hakimi ya kawo karansu cewa suna son su tada masa fitina a gari dan Allah mutumin da ka hana wazifa da zikiri a masallacin Allah a kofar gidanka ya hanu ya je ya sai fili aka gina mar ka sake bin shi ka hana ya hanu ya sake sai wani fili zai gina wani ka ce za ka hana shi kuma ka ce wai shi ne mai neman tada fitina mai girma kwamishinan 'yan sanda ka ji wannan zancen mai martaba sarkin musulunci sarkin katsina ka ji wannan zancen darakta dss ka ji wannan zancen sauran al'ummar musulmi ku ji wannan zancen wai waɗannan mutanen da aka hana so ɗaya suka hannu aka hana su so biyu suka hannu kuma aka ce wai su suke neman tada fitina dan Allah wanda ya hana a farko ba a ce masa azzalimi mai tada fitina ba sai wanda ya hannu yake neman hanyar lalama da hanyar sulhu yau idan mutanen ma'arimu suka ce ba uban da ya isa ya hana su wazifa da zikirin juma'a masallacin su da suka saya filin da kuɗin su akwai wanda ya isa ya hana ne babu amma dan biyayya da aka dora mu akai suka hannu suka hannu yanzu yau maganan da nake yi jiya sai aka aika wai DPO yana kiran Malam Kabiru Lawal da Malam Yusuf Usman a police station. Da suka je yau karfe tara yau maganan da nake muku, yau muna ishirin da da biyu ga Disamba ranar Laraba, ishirin da biyu ga Disamba 2021 yau din nan aka ce DPO na neman waɗannan malaman guda biyu Malam Kabiru Lawal da Malam Yusuf Usman karfe tara a police station. da suka je sai ce ba ni nake neman ku ba daman kaura yake neman ku aka tura su wurin kaura kaura sai ce a maida wa dan sanda waɗannan mutanen a ce DPO ya adana mai su su suke neman tada mai fitina a gari yanzu haka maganan da nake har zuwa ɗazu karfe 12 ban sani ba yanzu da ke gashi har muna karfe 2 da rabi da wani abu ban sani ba yanzu amma har zuwa karfe 12 na ɗazu suna wurin yan sanda kaura ya ce a adana mai su wani zalunci ne ya kai wannan suna hannun 'yan sanda malam kabir lawal da malam yusuf usman suna hannun 'yan sanda to wannan abin shi yake faruwa a rimi an hana mu wazifa da zikirin juma'a a masallacin kofar fada an cire limamin an kiba da ɗan shi ya wakilce shi kamar yadda ya sa an ce shi yanzu baya da lafiya an saukar da shi an ba ɗan izala mutanenmu sun haƙura sun sai fili sun gina an je an hana su wazifa an hana su karantar da ilimi sun haƙura kuma an sake biyowa an kama malamai biyu daga cikinsu an ce suna neman tada fitina sun haƙura ba su tada bore ba ba su yi komai ba wannan abin shi yake faruwa a garin rimi ta jihar katsina kuma ba wanda yake shirya wannan zaluncin sai ƙauren katsina ina so in yi kira ga mai girma commissioner ga mai girma gwamna ga mai girma director na DSS ga uban ƙasa uban kowa a jihar Katsina mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir ku shiga wannan lamarin hakimin ka ranka dade Allah ya taimake ka mai martaba hakimin ka yana so ya tayar da fitina ranka dade gwamna hakimin rimi your excellency hakimin rimi yana so ya tayar da fitina a yankin shi domin ku sani duk lokacin da aka shaƙe mutane suka nemi hanyar da la za su lumfasa ma suka rasa abinda zai biyo ba dole su nema kansu mafita wannan shine hakikar lamari dole su nema kansu mafita saboda haka waɗannan al'ummar ana zalunta su wannan abin shi yake faruwa a rimi saboda haka ina kira ga mai girma right honorable Aminu Bello Masari His Excellency gwamnan jihar Katsina da girmamawa ka kalli challenge ɗin da ke jihar Katsina na tsaro a wasu sassa. Kar kuma wani a cikin irin wannan halin ya kuma ƙara ƙirƙiro wani zalunci wanda ko mutanenmu ba su tayar da hankali akai ba haƙƙinsu da aka zalunta wanda manzo Allah ke ta ittaqu da'awatal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta domin wanda aka zalunta in yi addu'a ba ta da hijabi tsakaninta da Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce duk lokacin da mazlumi ya daga hannu yayi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa izzati wa jalali la ansurannaka wa law ba'da hidin na rantsi da girma na da buwayata wallahi sai na ce mace ka ko mun daren dadewa so da haka mutanen mu arimi mazlumun ne an zalunce su so da haka wajibin al'umma ne musamman waɗanda suke da hannu wajen haƙƙi na jagorancin al'umma da kawo zaman lafiya da daidaito da adalci a cikin al'umma su shiga cikin wannan lamarin kowa ya sani mu ba 'yan tawaye bane kowa ya sani mu ba 'yan ta'adda bane kowa ya sani mu ba masu kare doka bane kowa ya sani mu ba masu tsaurin ido bane wallahi billahi alazim da muna da rigima da muna da fada da ba za a mana haka mu hakura ba amma duk abin da aka mana sai dai mu bari mu ce to bar mu bar wannan hanyar mu sake neman wata mafitar mai girma hakimi ka yi wa kanka adalci mutanen nan ka kyale su da sha'aninsu najeriya muke addinin allah da muke bautawa bai hana a yi zikiri ba bai hana a yi jam'i a yi zikiri ba hasali ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk inda ake zama a zagaye a yi da'ira a yi zikiri yace nan ne dausayin aljanna har yake ce wa sahabbai duk wanda ya zo wucewa ko baya cikin masu zikirin to kar ya wuce ya bar su sai ya tsaya wurin su ya nemi albarkar su saboda dausayin aljanna ne idza marartum bi riyadil jannati farta'u qila wa ma riyadul jannati ya rasulullah qala hilaku dhikr manzo Allah ya ce wa sahabbai sahabi to ina wani banza a banza wanda ba sahabi ba wani dan dan dan tasha ya ce zai yaƙi da masu zikiri masu zikirin da annabi ya ce wa sahabbai ma in kun zo kun gitta da inda suke karku wuce sai kun tsaya kun nemi albarkar wannan wurin dan dausayin aljanna ne amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai haka amma yanzu wai wani banza a banza wanda ba bakin komai ba zai zo ce wai shi zai hana zikiri to addinin Allah bai hana zikiri ba hasali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karfafar masu zikiri yayi har yake cewa sahabbai su yi tare da su hasali alqur'ani kan shi cewa manzo Allah yi tare da masu yawan zikiri duk wanda kaga ba ta ya zikiri ya rasulullah karka yi tare da shi da nassin alqur'ani wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tut'i man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake faɗa mu haka yace kai hakuri ya rasulullah ka yi tare da masu zikiri safe da yamman nan abin duniya da waɗanda suke yaƙan zikiri suke da shi kar ya rufe idan ka ya rasulullah kaga wannan alkhitabu bin nabiyyi wal muradu bihi ummatuhu sallallahu alaihi wasallam Allah yana magana da manzo Allah ma yana nufin al'ummar annabi saboda mu ba mu isa Allah ya magana da mu ba sai dai yi magana da manzon Allah a madadin mu so da haka ana nufin ya kai musulmi duk inda kaga masu zikiri kai tare da su ko mun talaucin su ko mun raunin su girman duniyar da ke hannun masu kin zikiri kar ta rude ka domin duk yawan duniyar su Allah ya gafalar da zuciyar su ba ka iya zama su zikiri to kar ka yi tare da su dan duk wanda bai zikiri za ga bin son zuciya kawai yake yi haka manzon Allah Allah ya faɗa masa shi alqur'ani wal muradu bihi ummatuhu mu da mu Allah yake tabaraka wa ta'ala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yin tafiya ya iske wani gari da zakirai masu zikiri da yawa suka taba rayuwa yana tare da sahabbai ya tsaya cewa sahabbai ku je can akwai mufarridun sun riga sun gabata a wannan wurin sun tsere ko sun gabata siru haza judda sabaqal mufarradu ko mufarridun qalu wa mal mufarridun ya rasulullah qala adh-dhakirina Allah kaseeran wa dhakirat ko adh-dhakiruna Allah kaseeran wa dhakirat manzo Allah ce kun ga can ku je ku ziyarci wurin masu kadaita Allah sun taba rayuwa a wurin sun riga sun gabata sun yi rigayi suka ce su wane ne mufarridun ya rasulullah yace masu yawan ambatan Allah ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo wurin da aka taba rika a matsayin gurin zikiri ya tsaya ya ce sahabbai aje a samu albarkan wurin a ziyarci wurin ba wai yan zikiri ba inda yan zikiri suka taba rayuwa annabi Muhammad ya zo gittawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai wuce wurin ba sai da ya tsaya ya ce sahabbai su je samu albarkan wurin duk darajar sahabbai amma na so a nuna ma duk inda kaga masu zikiri ka ba su girma manzon Allah ma ya ce sahabbai su ba su girma ga hadisin muslim inna lillahi mala'ik inna lillahi mala'ikatan sayyahin ko inna lillahi mala'ikatan sayyahin yaltamisuna majalisa dhikr fa idza wajadu tanadu halumu ila hajatikum halumu ila hajatikum har zuwa ƙarshen hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum so masu zikiri suna da daraja ranka dade mai girma kauran katsina kai kokari ka zama tare da masu zikiri ranka dade kar ka zama mai yakin masu zikiri yanzu da kake hana ayi zikiri a masallaci Allah ya ce kai kai azzalimi ne haka Allah ya ce ranka dade Allah ne ya ce a faɗa ma kai azzalimi ne har ma ya ce duk a ƙasar Rimu ba azzalimi kaman kai da nassin alqur'ani ranka dade ina faɗa ma abin da Allah ya ce a faɗa maka ne Allah ya ce a ƙasar Rimu ba azzalimi kaman kai wa man zalamu mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu duk azzalimai ba azzalimi wanda ya kai wanda yake hana mutane su ambaci Allah a masallaci to kai ka hana ambaci Allah a masallaci har guda biyu ana shirin gina na uku kana kokarin kama mutane saboda za su gina inda za su yi zikirin Allah Allah ko da yace masallacin ma an gina shi ne dan zikiri dan sallah haka yazo a Qur'ani haka yazo a sunna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka wannan shine kiran da nake yi a takaice a mai girma your excellency right honorable Aminu Bello Masari a ji wannan abin a shiga lamarin nan mai girma commissioner na 'yan sandan jihar Katsina a shiga lamarin nan mai girma daraktan DSS a shiga lamarin nan uban ƙasa ka kirawo hakiminka ka ja masa kunne wallahi ranka dade Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara mai girma mai martaba sarkin Katsina wallahi irin ƙauren Katsina shirye su ake daga cikin al'umma in sarauta gare su kwacewa ake yi saboda irin su ne suke tayar da fitina a cikin al'umma irin su suke tayar da fitina a cikin al'umma babu laifi ko kaɗan ƙaura ka sai fili yanzu abinda Alhaji Siraj ya faɗa maka yace ka sai fili ku kawo fili ku kawo fili zai gina muku masallaci da zaman lafiya ake mi kamata ku yi ranka dade a kaura ku sai filin nan ku bayar mai girma Alhaji Siraj ya gina muku masallaci Allah ya saka masa da alkhairi dan siyasa ne yana so ya zauna da kowa lafiya kuma dan siyasa ne ba ma munafiki ba dan siyasa ne ba matsoraci ba dan siyasa ne ba mai yaudari ba na yaba wa Allah siraje zai da abukur Allah ya saka ma da alkhairi ranka dade dan da wani ne aka ce wani mai sarauta ya zo ya ce kar ayi zai ji tsoro ya hana ya ce to shikenan na kwace amma ka ce ka riga ka yi alkawari kaga kai ne dan siyasar da a lokacin da yan siyasa suke yaudara suke saba alkawari kai ka kasa saba alkawari kai yarda zaka tsaya ka cika alkawari in yaso waɗannan fitinannun su ma ka musu wani Allah ya saka maka da alkhairi alayhi siraj mun jinjina maka so da haka wannan shine sakon da nake wajaharwa zuwa ga waɗanda suke da ruwa da tsaki kuma ina kira ga jami'an tsaro su ƙara binciken labarin nan yanda na faɗe shi idan akwai wani gyara sai su zo su ce akwai kuskure cikin abin da na faɗa ban magana ba sai da na bi masu shige da fitishin lamarin masu hannu da lamarin suka bani tabbacin nan da nake faɗa dan haka wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizi so da haka shugabannin tsaro shugabannin al'umma shugabannin addinai ku shiga cikin wannan lamari domin a kawo adalci a kawo daidaito kuma waɗannan mutanen da ake zalunta a bar su cikin kula da a bar su da haƙƙin su kar a zalunce su kar a ƙwace haƙƙin su a bai ma mara haƙƙi dan Allah wannan shine kiran da nake yi a gurguje Allah ya sanya kiran ya isa zuwa ga inda ya kamata ya isa kuma Allah ya sanya shi mai girma kauran katsina ina roƙon Allah albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya wa zuciyar shi laushi ya gane abin nan da ya kuskure ne ya gane mulkin nan nashi mai bushewa ne kuma abin da ya aiwatar shi zai bi shi ko bayan ya mutu idan ya yi alkhairi ko bayan ya mutu za a yi ta sanya masa albarka ana yi masa addu'an alkhairi kuma ta iske shi a kabari sannan kuma je iske ladan alkhairin da ya yi da kuma ladan addu'an da mutane suka yi mai idan ya yi sharri zai ta samun tsinuwa da la'anta har bayan ran shi kuma la'antar nan ta bi shi kuma ya je lahira ya iske zunubin rishin adalcin da ya yi da zaluncin da ya yi da kuma zunubin waɗanda ya zalunta suka yi ta tsine mai suna masa Allah isa so daga ina roƙo shi mai girma ƙaura ya kula da wannan hadarin kaggiyar mulki ta ɗauke shi a yanzu ya kula da me zai biyo baya Allah ya tausasa zuciyar shi ya gane kuskuren abin da yayi ya zo ya gyara albarkacin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su kuma waɗanda suke da hannu a cikin kawo adalci da daidaito da zaman lafiya Allah ya sanya su yi abin da ya kamata kuma ina musu kyakkyawan zaton za su yi abin da ya kamata mai girma sarkin katsina mai martaba sarkin katsina yana cikin mutanen da nake wa kyakkyawan zaton cewa ba zai bari a zalunci talakan shi ba ba zai bari a ƙwace haƙƙin wanda yake mai haƙƙi bane a masarautar shi na tabbata ina masa wannan zato kuma ina fata Allah ya sa yadda na zace shi ya zama haka mai girma gwamnan katsina lalle na san dan siyasa ne to amma siyasa shi bata kai yadda zai rika kwace haƙƙin masu haƙƙi yana baiwa marasa haƙƙi ba ko kuma ya zira ido ana yin haka a jihar shi na tabbata duk lokacin ina kyakkyawan zato ba zan ce na tabbata ba dan zai iya zuwa sabanin abin da nake zato din ne amma ina kyautatawa mai girma gwamnan kasan Right Honorable Aminu Bello Masari kyakkyawan zato cewa ba zai ji ba a kunnen shi cewa ga wasu jama'a suna zaluntar wasu a jihar shi kuma ya sa ido ya kyale ina masa kyakkyawan zaton cewa zai iya ba da gudunmuwa wurin kwatar masu haƙƙi a maida musu haƙƙinsu wanda ba yi ba daidai ba kuma a nuna masa dirishin daidai ɗin shi a dawo da shi zuwa ga daidai haka kuma shugabannin tsaro na tabbata ba za su bar abin da zai iya jabayuwa zuwa ga tashin hankali ba ina musu wannan kyakkyawan zato to Allah ya sa yadda na zace su su zama haka albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله يهدك على الأمة المسلمين البركة من زال الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين